أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul hulud za mu ta shafi na saba'in da hudu عن بشر بن منصور قال آه الأموات يزورون الحي عن بشر بن منصور قال لما كان زمن الأعون كان رجل يختلف إلى الجبال ويشهد الصلاة على الجنائز جنائز فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم مسيئكم وقبل حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات قال فأمسيت ذات ليلة وتربت إلى أهلي ولم آت المقابر فعدؤوا كما كنت عدؤوا قال فبينما أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني فقلت من أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهل المقابر قلت ما حاجتكم قالوا إنك دعوتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك قلت وما هي قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها قال قلت فإني أعود لذلك قال فما تركتها بعد ورشدين بن سعد عن رجل عن يزيد بن أبي حبيب أن سليم بن أمير مر على مقبرة وهو حاقل قد غلبه البول فقال له بعض أصحابه لو نزلت إلى هذه المقابر فبلت في بعض حفر حفرها فبكى ثم قال سبحان الله والله إني لأستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء ولولا أن الميت يشعر بذلك لما استحيا منه وأبلغ من ذلك وأبلغ وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه قال عبد الله بن المبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أبي أيوب قال تؤرد أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وإذا رأوا سوءا قالوا اللهم ارجع به وذكر بن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثني محمد أخي قال دخل أباد من أباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عزني قال بما أعزك أسلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تؤرد على أقاربهم الموتى فانظر ماذا يؤرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك فبكى إبراهيم حتى دلت لهيته وقال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن الحسين حدثني خالد بن عمر العموي حدثنا صدقة بن سلمان الجعفري قال كان لي شرة سمجة فمات أبي فأنبت وندمت على ما فررت قال ثم زللت أيما زل فرأيت أبي في المنام فقال أي بنية ما كان أشد فرهي بك أعمالك تؤرد علينا فتشبهها بأعمال الصالحين فلما كان هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السهر فكان جارا لي, في لي بالكوفة أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حول يا مصلح الصالحين ويا هادي المذلين ويا أرحم الراحمين وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إني أعوذ بك من أمر أخذ به أخذ به عند عبد الله بن رواحة كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله na'am mamata mamata suna ziyarar waɗanda suke da rai a cikin bacci an samu daga bishir ɗan mansur yake cewa lokacin da aka yi annoba akwai wani mutum akwai wata makabarta da ake kiranta makabartar jiban kullum da yake ana yawan zuwa binne mutane kullum zai tafi gida wato in aka yi sallar jana'iza sai ya tsaya a kan makabartar sai ya addu'a yana wa makabartar addu'a abin da yake cewa kuwa shine Allah maɗaukaci sarki ya yaye muku wato kaɗaicin da kuke ciki Allah maɗaukaci sarki ya ji kan bakuntanku Allah maɗaukaci sarki ya yafe muku zunubanku Allah maɗaukaci sarki ya karɓi ayyukanku masu kyau waɗannan kalmomin kawai ke nanatawa kullum ya tsaya baki makabarta sai ya lalata waɗannan kalmomi wata rana yana sauri sai bai tsaya ba sai ya tafi ya wuce bai tsaya ba ya mutu addu'a ya je ya kwanta yana bacci kawai sai ga jama'a sun taso a kai shi a'a ya ce ko kuma suwaye me ya faru me kuke bukata suka ce mu ne mutanen da muke kwanta a makabartar nan su ce menene kuke bukata ya ce kullum ka saba kana mana kyauta kana mana kyauta muna jin daɗi kamun ka wuce ka tafi wajen iyalanka ya ce wasu kyauta da yake muku suka ce addu'o'in da kake mana addu'o'in da kake mana kullum wato yana faranta mana raimu da muke kwanci a wannan makabarta shine sai ya ce to in Allah ya yarda kuwa zan ringa muku kullum ba zan daina ba ya ce daga nan bai sake dainawa ba sana an samu daga rashid dan sa'ad daga wani daga wani bawon Allah daga yazid dan abi habib cewa sulaim dan umair ya wuce wata makabarta yana jin fitsari yana jin fitsari shine sai aka ce a to ga irin kangon makabarta kaɗan shiga shiga ciki mana kai fitsari sai ya ce a cikin makabarta kawai sai ya fashe da kuka yake ga masu gaya masa yace subhanallah yace ai na rinka muku da Allah ina jin kunyan waɗanda suke kwance a wajen ina jin kunyan waɗanda suke kwance a wajen kamar yadda nake jin kunyan ku ku da kuke raye yace shine malam yace to da ba dan wato mawata suna jin abin da ake ciki ba da bai ji wannan kunya ba to kun san wannan ya faru da nana Aisha radiyallahu anha lokacin da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗakinta ci gaba ta yi da rayuwarta yadda take mata a cikin ɗakinta kuma a ɗakinta tana harkata yadda dai mace na cikin ɗakinta da aka zo aka binne mahaifinta sayyidina abubakar tana nan normal amma ran da aka kawo sayyidina umar bata sake zama ba hijabi ba a cikin ɗakinta wannan shekaru da ta kwashe wajen shekara tamanin da hudu haka ta yi su saboda me aka tambaye ta yaya haka ta ce aiko aiko sun da can daga mijina sai babana yanzu kuma an samu ƙari wato sai na umar muharramin ta ne ya ce to mafi abin da ya fi ma fiye da wannan shine cewa shi mamaci mamaci yana sanin ayyukan masu rai daga cikin 'yan uwansa da na kusa da shi abdullahi dan mubarak yake cewa wato sauri dan yazid ya bani labari daga ibrahim dan abi ayyub yace duk ayyukan masu rai ana bujirawa mamata su idan suka ga ayyuka masu kyau sai su yi murna su yi farin ciki idan kuma suka ga ayyuka marasa kyau sai su yi musu addu'a su ce Allah ka sa su daina sannan ibnu abi duniya ya ambata daga ahmad dan abi hawari yake cewa muhammad dan uwana ya bani labari cewa ubba dan ubad ya shiga wajen ibrahim dan salih al-falastin yake ce masa ka yi mun wa'azi yace da me zama wa'azi Allah ya kyara al'amarinka yace to abin da zan iya gama shine labari ya iske mu cewa a wato masu rai ana ana ana ana bujirar da ayyukansu kan mamatansu yace da kaga sai ka kula da ka ringa aiki mai kyau don ka a ringa gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin kamar sa kyau to ka dage kana aiki mai kyau wannan sai sa shi kuka har hawaye ya jika gemunsa sannan ibnu abdul harwa yake cewa muhammad dan hussein ya bani labari cewa khalid dan umar al-amawi ya gaya masa daga sadakat dan suleiman al-ja'fari yake cewa wato shi din ya kasance yana ayyuka marasa kyau babansa sai ya rasu ya ce sai ya yi nadama ya akan abin da ya yi ya ce bayan ya rasu da kwana biyu sai kuma ya dawo ya kama wasu ayyuka marasa kyau ya ce kawai sai yi mafarki da babansa yana ce masa ya kai ɗana da can muna farin ciki da irin ayyukan da kake yi kullum aka gwada mana ayyukan da kake muna munna daga baya ayyuka masu kyau na mutanen kirki amma sai kawai daga baya sai kuma ga ayyuka da Allah kada ka ringa kunyata ni a wajen waɗanda muke kwance da su wato a ringa ganin ayyukan ɗana marasa kyau ana kawa ya ce daga na ji wannan shi kenan ya ce ya canza ya dawo yana addu'a kullum ya ce ina ji shi yana addu'a kullum da safe da yake makocina ne a kufa yana ce Allah ina roƙonka gyaruwa kan na sake komawa irin wannan aiki mara kyau ya kai mai gyara wato na kwarai wa shiryar da batattu ya arhamar rahimi ne yana ta wannan addu'a shi ne mala ya ce ta wannan babi ne wanda yake an samu dewa daga cikin sahabbai da kwatankwacin irin waɗannan abubuwa kuma wasu daga cikin mutanen madina ɗan uwan abdullahi ɗan rawaha wanda yake cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga taɓewa wato kadda a ringa kaiwa abdullahi dan rawaha rahoton aiki na marasa kyau wato Allah ka tsare ni da aiki mara kyau dan ka a ringa gaya masa yace da haka wannan kuma ya faru ne bayan shi abdullahi dan rawaha yayi shahada to mu dan gara sanin ko wa yakfi fi fi hadhihi tasmiyat al-musallam alaihim za'iran walaula annahum yash'uruna به لما صح تسميته زائرا تسميته زائرا فإن المزور إن لم يعلم زيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم وكذلك السلام عليهم أيضا فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاهقون يرحم الله المستقدمين منا ومن ومنكم والمتأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية رواه البخاري ومسلم وهذا السلام والخطاب والنداء موجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد وإذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وضبطوه على ذلك قال يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن عباس خرج في زنادة في يوم وعليه ثياب خفاف فانتهى إلى قبر قال فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه فوالله إن قلبي ليقظان إذ سمعت صوتا من القبر إليك عني لا تؤذني فإنكم قوم تآملون ولا تعلمون ونحن قوم نعلم ولا نعمل ولأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من كذا وكذا فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر وبصلاته ما لا يتي duk abin da yake gwada mana cewa mamata suna jin abin da masu rai suke yi yace yana daga ciki sallama da aka ce mu ringa yi a cikin kabari kun ga aka ce yadda muke yi sallama akan cewa an je ziyarar kabari ko in ka je duk inda aka je ziyara to wanda aka je ya san wanda ya zo kalmar ma ziyara da ake cewa ziyara don ka je wajen ziyarar mutum in bai san ka zo ba ai baka zai ziyara ba na to da kaji kalman ziyara to mutumin da ka zo wajen shi ya san cewa ka zo yace da ba ka ji da ma kalmar ziyara bai tabbata a ringa kiranta ba saboda duk wanda aka ziyarce shi lalle zai san cewa an ziyarce shi wannan kuma shine abin da za a gane daga kalmar ziyara hakan nan sallamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ya koyar da al'ummarsa idan suka je makabarta cewa su ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abotan gida muminai da musulmai sai mu ma in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba muna tafi za mu haɗu da ku Allah ya ji kan waɗanda suka gabace mu a cikin ku da da kuma waɗanda suke ba su taho ba muna roƙon Allah da mu da ku Allah ya mana rangwame wani hadisi ne na Imam Bukhari yace irin wannan sallama da wannan magana da wannan kira duka wanda ake wa yana ji yana ganewa kuma yana maidawa sai dai shi wanda ake yake sallaman baya jin maidawa shine kai da kai sallaman ba za ka ji maidawa ba sannan idan mutum ya zo ya addu'a kusa da su suna sanin sa suna san yayi addu'a na shi yasa Yazid dan Harun yake cewa Sulaiman Tamiya ba mu labari daga Usman Nahadi sa Ibn Abbas wata rana ya fita wajen wata jana'iza yana sanye da wata tufafi wato mara kauri sai ya je gindin wani kabari a gefen kabarin sai ya yi sallah raka'a biyu ya ce sai kuma ya zo gudun kabarin sai ya jingina ya ce sai ya jingina a jikin kabarin ya ce wallahi zuciyata tana farke amma bacci ya ɗauke ni sai na ji ana mun magana daga cikin kabarin ana cewa don Allah mai kabarin yana cewa kada ka cutar da ni wato jinginan da ya jikin kabarin kada ka cutar da ni ga Allah ka tashi yace saboda ku mutane ne kuna aiki amma ba ku sani mu kuma mutane ne da muke sani amma ba ma iya aiki yace wannan raka'a biyu da kai samu kai ya da ni zan samu ne raka'a biyu da kaza da kaza ya fi mu haka yace kenan ya san cewa ma ya jingina a jikin gabarin sa sannan ya san cewa ya yi waɗannan salloli guda biyu da ya yi Allahu alam Zaraifin Mustala na? bana ji na'am magana hoto na'am na na'am na'am ya ba matsala akwai matsala wani akwai matsala ai ka gada mun kuskure ne duk sai da wani abu mai hoto zai cewa ba ka kai shi ba har sawa da ake akwai wasu har sallah za ka ga sun zo da riga mai hoto ai ba kyau eh za ka gaje hotunan za ka ga hotunan eh to an rarrafe to maganar hoto gaskiyar magana yanzu ta zama wata irin larura kusan duk ayyukan mu'amalar mutane akwai hoto dan man goge haƙora na ga su nan ga su nan ga su nan ga su nan ga su nan sai dai mutum ya ta kokarin abin da zai yi yawa na ga sabulun wanka ga su nan ba iyaka wani ma ba har kai baka ma san da hoton ba dan baka lura da shi dan ba shine a gaban ka ba misali zaka kuma abubuwa ne ba wai yana nufin wai daidai ne kuma Allah baya so dan ka san wannan shi yasa ake cewa rayuwar mu sai dai mu ta istighfari muna cikin hatsari masu yawa eh sai dai da yake rahmar Allah kuma tana da faɗi Allah ya mana ita eh idan dujal ya bayyana har mamata tana samun fitina na dujal tabbas suna samu sai dai Allah madaukakin sarki yana tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada magani ya bada karatu wanda idan mutum ya tsare insha Allah ko yana da nema ba zai mar komai ba ba dai ba shine awa'il suratul kahfi a wata ruwaya kuma awakhir suratul kahfi farkon suratul kahfi da ƙarshen suratul kahfi eh da aka tabbas fitina ne ai wabin da yake yi ya zama fitina shine abin da yake yi su dabarin da yake yi je makabarta ya ce wani makabartar su fito in wanda ya yi musu cewa bai da shi ne Allah ba sai ya ce to babanka yana ina ka ce yana afo ya ce zo sai ya je da kai afo ya ce kai baban wani fito sai ka ga ya fito to a kaga in ba ka aka ce ba na shi wannan din sai ya halaka ai halaka mutane ke yanzu yanzu mai da mutane kafirai daman gari gari iri yana kafirtar da mutane saboda ƙarshen wanda za su zama a tashin kiyama da su duk arna ne Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunda Allah ya halicci annabi Adam har ƙarshen duniya babu fitina irin duniya eh ce babu wata fitina shi yasa yace babu wani annabi face ya ja yawa mutanensa gargadi dangane da dujjal sai ya ce ni zan gaya muku abin da babu wani annabi da ya gaya mutanensa ya ce shi mai ido ɗaya ne ya ce ubangiji kuma ba ga ido ɗaya ba zai zo da ido ɗaya shi ne wannan one eye da kaga ana ta yi yanzu na a jikin dala a jikin waye ai duka ai shirin dujal ne ai har a jikin siga alaman vitamin a eh duk shi ne hada alamar security na saudiya na duka duk suna ciki dai wani ayi akwai yan kulab din dujar suna nan a duniya duk wani abu nashi suna nan ana masa shiri abin nan in ya fito wato za a yi ta tafiya ko wanda zai ce sama ta zubo da ruwa ta zubo ya ce ya isa ta tsaya ya ebuka masara ya zuba a ƙasa ya ce ta tsoro a lokacin ta tsoro irin yadda kake gani a katun ya kira mutum ya bubbuge shi ya kashe shi ya ce tashi tashi ta kaga musifa ta zo kuma duk abin da yake so shine a zama kafirai a yadda shine Allah mutum na zama kuma idan kuma ya yadda ga mutane da yadda muke da san kuɗi yanzu idan ya zo garinku kuka yarda da shi za ku samu kuɗi dala idan ya zo garin kuka iya da yanzu za ku talauci dabbobinku duk su mun mutu ta tare ke gara Allah ka ga ya zo da ko ya je Kano na na ka gani ai shi ne hmm? abin ba kyau yana tuna mutumin da ake bin sa basu ba su suka ya ce ya yi ta kokari ya tuttuno ya kasa wani mataki zai dauka sai yi matakin wato kaiwa inda babu kokonto misali ya san cewa duk yadda aka yi bashin da ake bin shi bai wuce dubu goma ba misali ya tabbatar da wannan to sai ya biya dubu goma sha biyar ka gane na? eh shigan biya ya danganta idan mutumin na nan shi za a ba idan iyalansa na nan su za a ba idan babu daman baitulmali ake kaiwa babu kuma sadaka ake da shi ai bashi Allah Allah ya raba mu da shi Allah karka samu mutu da bashin kowa to wannan kakayin ma ai rahama ce har in yana damun kama rahama ce ina nuhu a yanzu akwai wannan shi na Allah ya isa yake ne ba ina nuhu shi ba ruwan shi kawai ya ci ne kawai sai dai an je lahira a haɗu to wannan damu ma ai wata wata rahama ce an ce ai ba dan kan ai to za a warware za ka ga warwarewa ku kamar satan ta kamar daukar takalmi ne a haramin maka ai mutum ya zo da takalma a sace dashi shi ma sai sace na wani amma sata kai ma barawo eh ba dalilin nan wani ya dauke ma takalmi ka kuma ka dau na wani ka tabba na ka bane shi na ce wannan dogaran kuskure ne saboda baka da tabbas ko wanda ka dauna shi shi kuma baya cikin harami zai zai da mutum takalmin sa dan wani zaka ga yana ko yana dan wayansa inda zai iya boyewa ya fito ya ga kayansa to dan an sace naka ba dalili bane da zaka sace na wani da aka barawo ya mata ka kai ma ka zama barawo shine ka hatu ba dama ko da za a je a zubar ga ruwanka ka da ka je ka sai wani kawai ka sa wani kawai ka huta shi maka duk wani abu na na damuwa kan dan adam ya sa kai shi ina ji shekaran jiya muke karatu a national muslim gane da masu sanya irami suna zuwa dawafi cewa ba kyau yaudara ne mutum kasan sun hana in dai kaje kai dawafin umra to sai dai in kana son dawafi kai a sama to wasu sai su dinga sake maimaita ihrami dan kawai su je su yi dawafi na ka gani to ba kyau yaudara ce kuma bai dace ba da musulmi kuma ka yi yaudara a maka to mai rage ma a ingila ne kuma za ka zama ba ka yaudara so babu ba kyau wani magana har da limamin sheikh gamidi muka yi limamin bin laden shi shi cewa ma ya mu ya ce ai duk wanda ka gaya wannan haka zai mutu yana yaudara wallahi magana ba su da kawai ka tsaya ka yi ai ko ka yi niyan da wafin ma ba a barka ba Allah zai baka lada ina nuhu shi abin musulunci yana da sauki sananiha mai kyau magana ta kare saboda idan aka shiga yaudaran ai duk komai kwabewa zai yi ai in ko ai da haka ai abin ba zai yi ba hata kokarin da su ma'aikatan saudiya suke ya kamata a ringa taya su na bai kamata a ringa kwaye musu baya ba saboda biyun da kake tunani kai tunanin kawai naka kake yi kai ka samu sauki shi ke tunaninka su kuma suna tunanin yadda kowa zai samu sauki shi ne bambanci kai kawai ka zo kana zunani an baka wahala an ce ka zagaya na nufin kai kawai abin da ke cikin zuciyar ka kenan su kuma ba su yi bane tunanin al'umma suke gaba daya da haka yawa to kuma da mutum dubu su sha wahala da kai ɗaya ka sha wahala kai in an ce ma wanne ya fi gara kai ka sha kuma ma wata wahala a cikin aikin lada kaga babu Allahu Allah. na zuwa eh eh ba kawai sai kai sake akwai wasu abubuwa a yin mutum ya yi sai gyara eh sai gyara kawai in kana da niyya mai kyau abinda Allah zai baka na dawafin duk zai baka in ka matsu sai ka hau sama sai ka yi sai sai ka ga za ka samu dama addu'a ma sosai don ka na na samun makarani to sai a yi haƙuri a yi ta sallah a yi ta sallah duk abin da ya samu kwanta ƙulla hamasta da atun ɗin nan aya ce mai faɗi abin da ya samu sai a yi haka ma niyyar mutane shi kenan in ka je ka yi guda ɗaya shi kenan abin da ya samu a yi ya fi sauƙi in ba aka ba sai ya zama an abin nan suna sa suna sa tab tab su ɗauɗaure hanya kar a wuce kaga a yi biyayya a tsaya a yi aikin yafi wata rana a gaban bin ladin din nan muna zaune sun sassa wannan da azumi kawai wani sai ya faki abin kawai sai ya tsanka wallahi ashe wani soja na ɗan sanda na gani shi ya shiga ya je ya zauna sai ya taso ya zo har kai shi ya kira wasu 'yan sanda ce a tafi da shi aka ɗauke shi wani ya tashi a kusa da mu ya ce duk mafi yawa mu 'yan najeriya ne har yana cewa jama'a kuna gani za a tafi da ɗan uwanku har na ce masa ah to ba 'yan uwanmu ba ne suka kama shi su ba da suka kama shi ba 'yan uwanmu ba ne irin kamar wani najeriya wai jama'a za su iya ta mutashi mi zanga-zanga cewa ko muna gani yayi kuma wajen in ba hakan ba kwabewa zai yi ce dan wani da harami za a kai shi kamar shi a shiga da shi da ya yi muna nan kuma ya dawo da aka ba da hakuri ya sa wuta me yasa ya sa ke don kona ciyawa sai ba a kona ciyawan makabarta inu ana nomewa ne shanka zai hukunci shanishan Allah ya sauke a kwarai da gaske sallallahu nabi kare Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين